أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا شدة وتر رمضان هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيدة تريهو دا تلاتين دا تقص wanda ya daidai da ɗai ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu tashi a aya ta saba'in zuwa aya ta saba'in da ɗaya a cikin suratun nisa shafi na tamanin da tara wajen faɗar allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku zu hizrakum ku riƙi saunarku, in an ce ku riƙi sauna ba a ce kaza ko kaza ba ko kaza, komai yana iya shiga ciki. Shi yasa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce, Ya'murullahu ibadahul mu'minin, Allah yana umurtan bayinsa muminai bi akhzil hazar. su riƙi sauna su zan cikin shirin ko ta kwana an gane ni min aduwihim daga makiyansu wa hadha yace wannan umurni da Allah ya yace khudhu hizrakum yastalzimu ta'ahhub ya lazimci ya wajabta cewa sai an yi tattale at-ta'ahhub shine su yi tattale lahum gare su su makiyan nasu bi i'dadil asliha a kera makamai ko ba haka ba wa takfiril adad sannan kuma a yawaita adadi na jama'a bin nafir wato ta hanyar fita cikin jama'a fi sabilihi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga ashe, wannan yana nuna cewa ya zan wajibi Wannan yake nuna cewa ya zan wajibi musulmi su yi tattalin makamai su yi ƙoƙari su samu ilimi na ƙera makamai domin kafin ran idan ya zamanto suka ga zamu yaƙe su suna iya su ƙisayar muna da makamai kaga ashe ba za mu iya yaƙe su ba da haka al'umma ta musulmi ta yi ragwanci sosai ta yi sakaci da tabbar ilimin duniya ga hannun turawa muka yi zambi duk ƙasar musulmi wanda za ta yaƙi sai a ce ta siyo makamai daga amerika ko ta siyo makamai daga faransa ko ta siyo makamai daga rasha wannan aikin banza ne muke yi domin har yanzu ba mu kai inda za mu iya raƙar kasirin da kanmu ba idan suka haɗe mu da kai suka ce ba za su sayar mana makamai ba magana ta ƙari abu na biyu waɗannan makaman su suke sayar mu da su amma tafiyar da su da sarrafa su yana ga hannun wa yana ga hannunsu lokacin da yaƙi ya tashi a ƙasar libya gaddafi dama ya sayo makamai a ƙasar faransa helicopter helicopter da makamai daga can faransa an sanya musu abin da suke ce ma memory card daga can suka danna suka bata waɗannan abin nan bekir suna duka makaman da aka siyo daga can dole makaman da ya saya daga ƙasar rasha waɗanda ba su da wato karfi memory da ake ce ma memory card su ne aka yi amfani da su wajen yakin amma waɗancan kintashi sun kai gaba ɗaya kaga ashe har yanzu ba mu sai makamai ba kuma har yanzu babu da ilimin yin makamai ashe ranar tashin alkiyama yana yiwa Allah sai ya tambaye mu dan mi ba ku neman ilimin da za ku kirkira makamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai jira ba kafirai su sayar mai da makamai da aka zo kokari aka yi wannan lokaci da ana yaki da takubba a kera makaman da za a yi yaki da su ko ba haka ba amma mu ko muna nan to kaji ibnu kasir yace umurni ne ay tattali yastalzimu ta'ahub lahum bi i'dad al-asliha ashriyat da makamai a kera su a samu ilimin kera su a samu ilimin kare waɗannan makaman an gane ni wal udad sannan kuma ay tattale daban-daban daban-daban na abinci babu kasar da za ta iya yin yaki babu wato gidajen likita babu magani babu abinci da an tashi ya karku za a kare da ku shi yasa Hitler lokacin da ya zo kasar France ya kulla alaka da su da alƙawari cewa ba zai kai musu hari ba ina fatan ko fahimta to bayan ya daga kenan babu lokaci mai yawa sai ga sojojin Almaniya ko Jamus sun zo sun kawo hari a cikin kasar Faransa abu na farko wanda aka fara kai ma hari shine wurin da gwamnatin Faransa take ajiyar abinci abin da muke ce ma OFVN ko ba haka ba wurin da gwamnati take tattala abinci don talaka sai aka je aka kona waɗannan wuraren abu na biyu sai aka je aka kai ma wato gidajen likita na Faransa hari gaba ɗai kaga yanzu talakawa ko suna son su ce suna tare da gwamnati ba za su iya ba me dalili saboda babu abinci in an ji ma wani mutum rauni kuma babu wanda zai mai magani kaga mi kauya ya zan ya zan wajibi da haka dai kowace irin hanya wadda za a tattare dole sai an neme ta wa takfiril adad ko a samu adadi mai yawa lokacin da ake bukatar mutane masu yawa akwai yakin da ake bukatar mutane masu yawa akwai yakin da mutane yan kadan to lokacin da ake bukatar mutane masu yawa bin nafir yace a samu jama'a fi sabilihi wato a wajen hanyar Allah subhanahu wataala famfiru subatin an ka ce ku fita subatin malaman luka suka ce subatin jam'i ne na suba suba an gane ni asalin shi daga wasa bane shine ya tuma ko ya fada ma abu ko ya kai abu hari shine wasa ba ya tuma ko ya kai hari ina fata an fahimce ni to an ce subatin jam'i ne na suba jam'u mu'annaf as-salim ne domin da alifun da ta'un su ake karawa idan suna ya kare da ta'ul marbuta da a samu jam'in sa in an ce muslima jam'in sa sai a ce mi muslimat mu'mina sai a ce mi mu'minat qanita sai a ce mi qanitat sajida sai a ce mi sajidat ma'ila sai a ce mi ma'ilat ko ba haka ba kamar yadda zuwa cikin hadisi ma'ilatin mumilat to dan haka suba subatin an gane ne asalin shi daga wasaba lokacin da ya kai hari ko ko ana cewa subina shi ma wannan jam'i ne wanda an kai bilya'i wan nuni to bi ake nufi da wannan malamai suka ce jama'atan ba'da jama'a ku kai hari wata jama'a bayan wata jama'a ko ko firqatan ba'da firqa wata jama'a bayan wata jama'a aw sariyatin ba'da sariya to kaga shi jam'i wato kalma ta sariya ana amfani da ita ne wajen yaki ita ce runduna ta yaki wanda za a tura wanda bata kai babbar runduna ba kamar mutum goma sha biyu mutum ashirin waɗansu suka ce mutum arba'in duk ana kiransu sariya sai in ta zan babbar runduna ta kai wato mutum ɗari biyar ko ɗari shida ko dubu to ita ake ce ma runduna jaish amma dai abin da bai kai haka nan ba sai a kire shi sariya ina fata an fince ni to Allah ya ce a fita subatin jama'a jama'a ay usaban saraya mutafarriqina sai zaman to an tura lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina ana iya tura sariya can mutum goma sha biyu can kaza can kaza can kaza sai su fita saboda su biya bukata domin in an bar jama'a sun fita wuri guda ba za a samu biyan bukata ba kenan aikin da mutum goma suke isa me ya kamata a yi sai a tura mutum goma wannan yana nuna mana tsarin aiki na musulunci wanda yanzu babu shi ina fata an fahimce ni yanzu idan ana son a yi aiki mutum goma sun isa ko ba haka ba maimakon muna da mutum talatin to tun da goma sun isa goma su je nan goma su je nan goma su je nan sai a ce a duk a tsunguma a je a tafi kaga mutum ashirin an yi hasara halarta su ina fatan kuna fahimta ta mutum ashirin an yi ni an yi hasara halarta su musulmi ba mu gane mutum aikin jama'a ba yanzu idan akwai mutum goma to biyu sun isa ba dole bane sai kowa ya zo an gan shi abinda ake bukata aikin ya ci nasara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura mutum kaza saboda sun isa ba sai an fita mutum 500 mutum 600 mutum 700 ba amma mu yanzu aikin mu sai a ce a'a sai an ga kowa sai an ga kowa sai an ga kowa kaga aiki bai ba a cin nasara a cikin shi fanfiru subatin mutafarriqina aw yanfiru jami'a ko ko ku fita gaba daya in ta kama a fita gaba daya an gane ni kenan lokacin da al'amari yake bukata a fita gaba daya kuma a fita gaba daya amma wannan Sheikh Ibn Uthaymeen yace ita kalima ta subatin idan muna son mu gane ma'anarta sai mu kalli kishiyarta wadda ta zo a cikin aya domin a cikin larabci idan aka kawo kalima kishiyarta tana iya baka ma'anarta yanzu in nace al-faqir ma huwa al-faqir sai nace diddul ghani shikenan khalas kaga na fassara ma ita in ma baka santa ba dai sun in dai ka san alghani ka san didduhu to shikenan magana ta kare ko ba haka ba da haka kuma alqur'ani yana kawo irin waɗannan sai ya kawo kalma ya kawo kishiyarta kishiyarsa ita za ta fassara ta ba wai kishiyarsa wadda kai kassa a cikin hankalin kanka ba domin Allah subhanahu wataala da yazo a cikin suratul baqara yace ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى من أن تضله kaga asalin dalla shine menene bacewa ko ba haka ba qad dallu dalalan ba'ida sun bace bata mai nisa da an kace an tadilla ihdahuma don in dayar ta manta me zai fassara mana mantuwa ake ni nan fatu zakkira ihdahuma al-ukhra in baka gane wannan ba wallahi akwai mutanen da ba su da aqidu masu kyau yanzu na ko cikin alqur'ani suna fatar da kai ko ba haka ba yan qur'ani sun kace a ai in dai mace tana da haila Allah bai ce ka sai sallah ba an ka ce miye da liku suka ce ba gashi ba Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan ku ce da su cuta ne ko ba haka ba menene al'aza shine cuta don Allah ya ce lan yadurrukum illa adha wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah kaga nan fa idza udhiya fillahi baka cewa an samu kazamta sai dai kace in an cutar da shi sai to ka gani ashe wato wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambaya ka game da jinin haila ko lokacin sa ko wurin sa tunda kalmar tana daukar ma'ana guda uku qul huwa adhan kace cuta ne to daga ina kun ka samu kazamta ne shikenan sun kare da kai kaga kai sai kai tsayi tunda kai ayar da ka sani ce sai ka ce a'a to da ka taka shi akwai abin da ake ce ma at-tafsiru bil adad shine a fassara kalimomin alqur'ani da kishiyarta wadda ta zo ta cikin siyaki aban wani lokaci tana nufin cuta wani lokaci tana nufin kazamta dalili kuma wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kaga da shin yin cuta da sai ce kak ku kusance su ba sai sun yi tsarki ba sai ce har sai in sun samu lafiya domin mutumin da bai da lafiya menene kishiyar rashin lafiya samun lafiya ina fatan kun fahimta to da haka dole kalma wani lokaci sai ka kalli cikin ta bai ce wala taqbuhunna ba hatta yushfaina kar ku kusance su har sai Allah ya ba su lafiya sai ce hatta yatuhurna har sai in sun tsarkaka ashe mutumin da bai da kazanta yana cewa sai ya tsarkaka ƙaryar banza da yaushi Allah ya ganar da mu don haka fanfiru subatin ku fita jama'a daban-daban wato karamar runduna aw yinfiru jami'a ko ku ku fita gaba daya wannan aya ta nuna musulmi su fita gaba daya da wanda take cewa infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to amma akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala fitar da su don haka na farko aya ta nuna mana cewa bai dace musulmi inda su fita su fita gaba ɗaya ba domin in muka fita wa zai tsare gari a'a wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa wasu sun je neman ilimi falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun sannan kuma sai an fitar da mutanen da suke da matsala ba za su iya yaki ba laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj sai nan sai an fitar da waɗanda ba su da halin tafiya wajen yaƙi laisa ala du'afa'i wala ala marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma ala almuhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiquna kaga wannan jami'an gaba ɗaya amma sai ka fitar da gurgu makaho kaza kaza da waɗanda za a tafi babu abin hawa su ba su da abin da za su hau kun babu da za a ɗauka su ina fata an fahimce ni sai Allah ce wa inna minkum laman la yubatti'an wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibah فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا الله يتي وإن منكم حقيقة دقتكنكو laman la yubatti anna akwai wanda zai yi jinkiri ya ja da baya ya kifita an gane ko nan minkum an ce daga cikinku amma ana nufin waɗanda suke tare da ku munafikai ba muminai ba an gane domin mumini bai yiwa ya ji tsoron fita wajen yaƙi ko ya ja da baya wannan ba tsabi'a bace ta mumini muminai in dai aka ce za a fita wajen yaƙi suna farin ciki domin sun san za su samu nasara ko kuma za su yi shahada ina fata an fince ni ko mutuwa ko wato ko cin nasara da samun ganima ko kuma mutuwa a wajen yaƙi duk nasara ne amma munafiki ko kafiri shine ke ganin cewa in an tafi wajen yaƙi to za a samu matsala shi yasa Allah ce wa inna minkum nan minkum ana nufin waɗanda suke tare da ku suke ƙara muku adadi na jama'a waɗanda a zahiri suna tare da ku amma ba tare da ku suke ba don Allah ya ce wato wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi hum yajmahun kaga suna rantsuwa da Allah suna cewa su daga cikin ku suke ko ba haka ba alhali ba daga cikin ku suke ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce mi wa ma hum bimu'minin wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin to da yace wa inna minkum daga cikin ku waɗanda suke tare da ku wato ta hanyar mutane ne irin ku sannan kuma sun fito a zahiri sun yi imani hukumce-hukumce na musulunci suna tafiya zahiri a kansu amma a batsini ba musulmai bane ina fatan kun fahimta waɗannan su ne makiya na cikin gida almunafiqin kenan kaga can Allah ya ce makiyan mu na waje khudu hizrakum mu kare iyakan mu mu kare mu yi shirin makamai mu yi kaza mu yi kaza to kuma yanzu ga maki na cikin gida wa inna minkum laman la yubti anna kaga dole mu ruki sauna daga makiya guda biyu ko ba haka ba domin waɗannan makiyan su ne suke zama tuwa matsala gare mu su suka fi kowa matsala su suka fi fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su munafikai shi yasa ayoyin alqur'ani na Madina yadda suke bayanin munafikai ba su bayanin kafirai domin mugu ne wanda a tare da kai abinda Bahaushe ke cewa akwai wato dala karkashin kadago ko baka da bane ko ko akwai lauje cikin nadi ko ko a ce yuka cikin kube kina akwai matsala wanda take tare da kai tare da su ake shawara dibi abin abin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi a lokacin da aka tsaya yakin Uhud ga kafirai sun fito daga Makka su dubu uku ko ba haka ba sannan kuma ga musulmi busu kai busu kai su dubu sun yi kusan su dubu ɗari tara da wani abu an zo kuma gashi an fita an yi gaba da gaba ana ganin cewa za a fara yaƙi kuma ya ja mutum ɗari uku da wani abu suka tafi kaga ya ƙara mutane matsala saboda waɗanda suke tunanin mutumin da baka da niyyar taimaka mai sai da kabbari kai mai alƙawarin zaka taimaka mai sai lokacin da matsala ta zo kuma ka nuna ba ka taimaka mai kaga ƙara mutumin da yace kai ni ba zan taimaka ba tun da farko kaga wannan ba za ka dogara da shi ba to kaga an fita kuma sun jawo mutane matsala wannan shi yasa aka samu matsala mutane da dama suka ji tsoro amma in ba dan da Allah ce ke tabbatar da mutane ba kaga da ranar Uhud da tun yakin tun da farko an kware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimce ni to kaga inda ba a fita da shi ba to kaga da ba a samu matsala ba da haka dai suna da hatsari shi yasa kullun Allah in ya zo bayanan su ayoyi da dama da an zo kafirai sai a faɗi aya ɗaya biyu saboda an san inda suke ko ba haka ba da an zo aya ɗaya biyu mumin ne an san inda suke amma kafiri sai an yi magana su su ne suke kaza wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم سنيق وقرن سكش منزاء الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا سنة رنسوا دنكو يردسوا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم innahum rijis kadi munafikai Allah ya tsare mu da su sai Allah subhanahu wataala ce fa in asabatkum musibatun idan musiba ta same ku ko ta shafe ku waɗansu malamai suka ce nan musiba nan Allah ne kire ta musiba saboda mutuwa in ta zo musiba Allah kira ta in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut waɗansu malamai suka ce a'a fa in asabatkum musibatun idan aka kashe wani ko ba haka ba ko ko aka kuka samu rauni a wajen yaki su a wajen su musiba ce kenan sai Allah ya amfani da irin su yadda suke faɗa to in musiba ta same ku mi zai ce qala sai ya ce qad an'ama Allahu alayya haqiqa Allah subhanahu wata'ala yayi mini ni'ima kaji wai rashin zuwa wajen jihadi shi ni'ima ne gare shi ko ba haka ba id lam akum ma'ahum shahida ban kasance ina halarce tare da su ba a wajen yaki malaman tafsiri suke cewa duk lokacin da fi'ili ya zama to za a danganta shi zuwa ga Allah to ko hikaya ake kawowa za a danganta shi zaka ga sunan Allah ya fito kaga wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina tatami an'ama Allah alaihim bai ce un'ima alaihim ba nan da yake labari ake basuwa qala bai ce un'ima alayya ba qad an'ama Allah alayya ihdinas siratal mustaqim siratal ladina tatami an'amta alaihim amma da yazo wajen hushi tatami ghairil maghdubi alaihim bai ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba ina fata an fahimce ni wa idza an'amna 'alal insani kaga ce an'amna 'alal insani a'radahu an abi janibi wa idza massahu sharru fa dhu du'a'in ad kaga massahu sharru yace saboda sharrin shi ne zai shafa shi ina fatan kun fahimta don saboda Allah ba a danganta sharri zuwa gare shi sai ai hattara قال قد أنأم الله علي زيتي الله سبحانه وتعالى يا إما أكينا إذ لم أكن معهم شهيدا سند دي بنكسن تيبا أهل تاري دسو وجن ياكي تألا
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله idan falala ta same ku daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala aka samu cin nasara wajen yaƙi ko kuma aka samu ganima ko aka samu wato buɗe wani gari la ya ƙulanna zai ce ka allamta kun baina kun wa baina huma wadda kamar dai soyayya ba ta kasance tsakankanin ku da ku da shi ba nan wannan ka allamta kun baina kun wa baina huma wadda waɗansu suka ɗauke shi cewa jumla ce i'tiradiyya an gane ne maganar Allah subhanahu wataala ce kenan kamar soyayya ba ta taba kasancewa tsakankanin ku da ku da shi ba zai ce ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima to sai aka kawo ta i'tiraf domin kenan asalin maganar la yaqulanna ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima sai Allah ce ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda ina fata an kunce ni wadan suka ce a'a wannan magana tashi ce izharu tahassur ne domin da yace ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda zai ce kamar soyayya ba ta taba kasancewa tsakani da su ba ji mutanen da wani muke kaza tare da shi kamar harka ce ta samu yanzu mutum ne da a ce wani a zo ayi harka kaza ka san masu girman kai su ba ba a sa su aiki sai a zo ana wasa kaɗan kaɗan ana sawa ana aiki kaɗan kaɗan sai kaga waɗannan da ba a ɗauka komai ba Allah ya maida su wani abu ko ba haka ba tunda sunna Allah ce wa awrafna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ina fata an fahimce ni in kana da hakuri baka da girman kai sai Allah ya ɗaukaka ka to shi nan tare da mutane ya ki tafiya an je an yi ganima wane ya samu kaza wane ya samu shi zuwa Allah kamar dai ba tare da su nake zaune ba amma ga su sun samu nasu rabo ni ban samu ba shi yasa ce ka allamta kun bainakum wa bainahum da haka zai faɗa to tunda Allah ne hikayar zancen shi sai ce ka allamta kun bainakum wa bainahu tunda Allah ke bada hikayar labarin sa sai suka ce amma inda shi na zai ce sai ce ka allamta kun baini wa bainahum mawadda to kaga nan da aka samu i'tiraf wadan suka ce a'a magana ubangiji ce wadan suka ce a shi magana shi ce ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda wallahu a'lam amma in mun ce maganar shi ce kenan sai ya zamanto maganar jere take ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda yana cewa kenan kamar dai soyayya ba ta kasancewa tsakani na da ni da su ba ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ko a samu at-taqdim wa at-ta'khir yace ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ka allam takum baini wa bainahum mawadda amma in maganar Allah ce sai zamanto i'tirad ne kenan da yace ka allamta kun bainakum wa bainahuma wadda kamar dai soyayya a zahiri ba ta taba kasancewa tsakanin ku da ku da shi ba ko ba haka ba domin mawadda soyayya ta gaskiya babu tsakanin ku da ku da su ba su son ku ko kafirai suna son ku munafikai suna son ku waɗanda makiyan ku ne munafiki makiyin Allah ne kuma makiyin ku ne dan Allah ya ce idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم سلتمي هم العدو هم العدو فاحذرهم kaga tunda makiya ne aika allam ta kun bainakum wa bainahu mawadda sai ta zamanto mawadda ce zahiriya sathiyya wadda ta sama sama ba wai ana nufin soyayya ta gaskiya ba domin soyayya tsakanin mumini da munafiki babu ta munafiki kafiri ne wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ina fata an fahimce ni don haka mumini babu soyayya tsakanin shi da kafirai balle wani mutum ya zo ya ce mana a'a ai Allah ya ce akwai soyayya tsakanin mu da kafirai babu ta ba gaskiya bane yaudaran mu ne kawai suke yi sai Allah ce to falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل أو يغلب فسوف نؤمن يؤتيه أجرا عظيما نعم ما سئل باللغة wani lokaci idan mutum yayi zurfi cikin larabci sai ka iske yana yin suka a cikin alqur'ani waɗansu wanda suka yi zurhi a cikin lugha ko kuma yahudawa sun san akwai wasu ƙa'idodi na larabci waɗanda ba kowa ya san su cikin musulmi ba ko larabawan kansu to sai su kullo waɗannan matsalolin sai su kawo sai su ce to an ce qur'ani magana Allah ne ya an kai na an ka samu kuskure to irin wannan matsala wagga aya da ta gabata akwai irin wannan problem din domin ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda a qira'a ta ibn kathir da imam hafs da imam ruwais sun karanta ka allam takun bainakum wa bainahu mawadda amma sauran qurra sun karanta ka allam yakun bainakum wa bainahu mawadda to ya ce ka allam takun kaga mawadda tana da ta'ul ko ba haka ba to amma ya ce ka allam yakun bainakum wa bainahu mawadda yakun kuma mawadda ya za a iya fassara wannan zai ce to kaga akwai matsala domin ta'un kin nan ta'ut ta'lisi ce ya kamata a ce ka allam takun ita wannan kira mun yarda ita ta dace da larabci to amma ka allam yakun wannan ba ta dace da larabci ba ya za kuma a ce maganar Allah ce sai a ce a kai ne ka jahilci larabcin wato shi almu'annas ka rike da kyau almu'annas duk suna wanda ya zama to mu'annas ne in dai babu namiji babu mace a larabci domin in mun ka ce ma wadda kauna kauna ba abu ne wanda ake gani kuma ba a cewa ga namiji ga mace cikin kauna ko ba haka ba to ya halatta a yi mai ta'anifi a kawo ta'un ya halatta kada a kawo ta'un a mai shi muzakkar duk ɗaya ne dalili kuma Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum kaga qad ja'at ta'u ta'nis ko ba ka mutuwa Fatima ja'at ko ba haka nan bane ta'un kin nan tana nuna mace ce ta yi aikin to a kuma ya halatta a shafe wannan ta'un kin an gane ni ana iya zo mai da zamiri na muzakkar domin bai da namiji bai da mace Allah subhanahu wata'ala ce faman ja'ahu موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله بيتي فمن جاءته موعظة من ربه با أما تسكن تنو سيكاوتا ina fata an fahimta yana da kyau ka san irin waɗannan mushkilolin don saboda yanzu na ana kaci malabule kana da karatun ka wani malami dan tsar kuro tambaya ce to mun ji wani an ce a fara tafsiri ku rubuta mana tambayar ka sai a zo a ce akar maka Allah akwai tambaya me yasa an ka ce ka allam yakun ka allam takun kaga daga nan suna so a daina tafsirin kowa makar ya amfana Allah ya shirye da mu sai Allah ce to falyuqatil fi sabilillah su yi yaƙi don ɗaukakar da kalima Allah fi sabilillah duk inda Allah ke cewa a yi jihadi ko a yi yaƙi sai ce a yi yaƙi don ɗaukakar da kalima Allah domin hasara ce abin da ya fi tsada an gane ni a zubar da shi ga banza ko ba haka nan bane ranka ya fi komi tsada eh sha'ir yace tajudu yajudu bin nafsi in dhanna al-bakhil biha wal judu bin nafsi aghla ghayat al-judi yajudu bin nafsi yana ba da rayuwa tai in dhanna al-bakhilu biha lokacin da marowaci ya hana rayuwar shi wal judu bin nafsi yin kyauta da rayuwa aghla ghayatal judi shine karshen matukar yin kyauta ko ba haka nan bane ah to yanzu rayuwarka da tafi komi tsada ka bada ta ba cikin daukakar da kalima Allah ba ka je yaki a kashe ka ka sai wutar jahannama hasara ta yi yawa to shi yasa kullun Allah in zai cewa ayi yaki sai ce fi sabilillah ku yi yaƙi don ɗaukakar da kalima Allah subhanahu wa ta'ala, ina fata an fahimce ni, kada a yi yaƙi don saboda cimma wani buri na duniya. an gane ko ko ina Allah ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم كو إن الله يتوى أياك تتي أي في سبيل الله أي في سبيل الله مما ما سولو قو إن سنتاش ما سبرا ميسك توا جماعة أتيمك في سبيل الله كما هكذا أتيمك دون أوكك كلمة الله سبحانه وتعالى an gane ko ba dan saboda wata bukata ta duniya ba ba dan saboda a mamaye wata ƙasa ba ina fata an fahimce ni yakin duniya na biyu da na farko dan bi aka yi shi dan saboda a mamaye kasashen duniya shi Hitler kullum hujjar da yake basuwa sai ce ai kasar Alman kasa ce karama tana bukata a faɗaɗa ta haka dai saboda kana da karfi kana da makamai ina fata an fahimce ni kuma ba don ai yaki ba don saboda a mallaki mutane colonization turawa da suka zo suka mallake mu dan bi suka zo suka suka yake mu don saboda su mallake mu ga mu nan yanzu mu ba faransawa ba amma an ce mana faransai muke da duk kasashen da faransa ta yi ma mulkin mallaka duk jihohi ne na faransa ko ba haka nan bane in za a yaki sai a zo a kama kakakin nan mu da tsohin nan duk aka tafi aka halaka mu da su ga sunan aka je da su aka tabbatar da yakin da aka kwato ma faransa incin kai kuma yanzu karshe kuma an dawo an ce mu ba a san mu ba shi yasa abdullahi wad da ya tsaye faransa lokacin da aka yi wani biki na tsofaffin sojojin da suka yaki ya ce dole a cikin ƙasar france a sa tarihin yakin duniya na biyu kuma a sa ƙoƙarin sojojin afirka waɗanda suka yaƙi don tabbatar da zaman lafiya a duniya don saman ma mutanen faransa 'yancin kai don iyan faransawa su san cewa da'in da suke ciki yanzu ba iyayensu ɗaya ne sun kaka musu shi ba akwai hannun mutanen afirka a ciki amma ina ruwansu ba su yi hatta da biyan tsoffin sojojin ɗan faransa ba ɗaya suke da wani ba ɗan faransa ba su da kansu sojojin sun faɗi wannan da haka ana yaƙi ne don ɗaukakar da kalmar Allah ba don a mallaki mutane ba ba don a samu ƙasashen da suke da arziki ba a yi ƙoƙari kowace ƙasa ta samu ina ne a akwai dukiya mai yawa shi yasa inda duk akwai petrol ba a zaman lahiya yanzu nan maiduguri da an ka gano akwai mai kunga sun tada mana boko haram nan iyakanmu da maiduguri mu wani jar an fitar mana da namu ne jajalta kullun yaƙi akai saudiya ga sanan da ita da yaman saboda kullun yin akwai arziki yaƙi za a kirkiro na iska a zuwa ɗauki kiwon mutane a ce musu to ku kawai jihadi fi sabilillah a je a aje musu makamai a tada yaki libya ana ta ana yaki mi gare su mai gare su da haka duk inda sun ka zo sun ka iske akwai mai sai sun zo sun mamaye ƙasa sun tada yaki saboda su samu su shigo da haka kaga wannan shine bambancin yaki na musulunci da yaki da ba na musulunci ba shi musulunci abin da ya sake cewa ai yaki don a ɗaukakar da kalimar Allah don saboda adalci ya yaɗu a bayan ƙasa ba don saboda a zalunci mutane ba ko a maida su baya a ce waɗanga koloni française ne wannan commonwealth ne suna ƙarƙashin wannan ko ko ai yaki don saboda a ɗaukakar da sunan wani mutum ba don sunan wani ake yi ba ina fata an fahimce ni sannan kuma ba ana yaki bane don a mallaki wata wata daula ko a ɗaukakar da sunan wata ƙasa a ce wannan ƙasa ita ce puissance mondial ko ko don a ɗaukakar da wata ƙabila ba ana yaƙi ba ne na addinin musulunci don saboda a ɗaukakar da sunan wata ƙabila a'a ana yaƙi ne don ɗaukakar da kalimar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni da wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne yana yaƙi don saboda wato ya nuna ƙoƙarin shi da kuzarin shi da mutumin da yake yaƙi don a san cewa shi jarumi ne da mutumin da yake yaƙi saboda ganima wanne ne ya don Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya to fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi don saboda kalimar Allah ta ɗaukaka babu ruwa nai da waɗansu mutane babu ruwa nai da wata ƙasa babu ruwa ne da wata ƙabila abin da yake so adalci da gaskiya tabbata bayan ƙasa to wannan shi da yayi fi sabilillahi yayi don daukakar da kalimar Allah Allah ya sanya mu daga cikin su falyuqatil fi sabilillahi su yi yaki don daukakar da kalimar Allah alladina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wadanda sun ka sayar da rayuwar duniya da ta lahira malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan mu'minnai kun fahimta mu'minnai su ne sun ka sayar da rayuwarsu ta duniya da ta lahira ma'ana sun ka bada rayuwarsu ta duniya suka bada rayukansu don saboda su samu aljanna inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana magana ne kan munafikai domin ya shuruna yana iya ɗaukar saye ko bayarwa wa sharauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin sharauhu sun saye shi sharauhu sun sayar da shi kenan in muka ce ta muminai ce kenan su muminai su suka ba da rayuwar duniya suka karbi rayuwar lahira an gane ni in muka ce ya shuruna su kafirai su suka bada rayuwar lahira aljanna da aka ba su matsayin su na aljanna suka sai shi da rayuwar duniya to kenan nan sai mu ce su wa'azi ne Allah yake musu Allah yana son su dawo ne akan hanya su munafikai suna son su sayar da rayuwar su ta lahira da duniya to su dawo su yaki don Allah tunda Allah yana ma munafikai wa'azi niyyar ka kawai zaka canza ka tafi wajen yaki kana munafiki canza niyyar ka ka koma shikenan ko ba haka ba walladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun ash-shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah ma za alaihim niyyar kawai zaka canza walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima to tunda haka nan ne falyuqatil su munafiqan su yaki fi sabilillahi don daukar da kalimar Allah in suna son su samu aljanna alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda sun ka sai da rayuwarsu ta lahira da ta duniya amma in muka ce muminai kenan allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suka ɗauki rayuwarsu ta duniya suka bada ta don su samu rayuwarsu ta lahira ina fatan kun fahimta wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki dan ɗaukakar da kalimar Allah fayuqtal sai aka kashe shi ko ba haka ba in an je yaki ana kashewa ko ba a kashewa ba ana kashewa aw yaghlib ko ko aka rinjaye aw yaghlib ko yar rinjaye shi da kanshi Allah ya bashi iko in gane ni fa yuqtal an kashe shi domin ba a kalli wane ne ya kashe shi ba mabni lil majhuli wadan suka ce a'a mabni ala ma lam yusammi fa'ilahu ko ko ala ma lam yusamma fa'iluhu ko ba haka ba ba a wani waye ya kashe shi ba ko wane ne ya kashe ka ana fagen yaki kafiri yana iya kashe musulmi ko bai iyawa musulmi yana iya kashe kafiri yana iya kashe musulmi ko bai iyawa yana yiwa musulmi ya kashe musulmi fagen yaƙi akan kuskure shi yasa Allah bai ce in kafirai sun ka kashe ka ba a'a fa yuqtal aka kashe shi ko ta wuce irin hanya ce aw yaghlib ko ko ya samu rinjaye to wannan samun goron duniya ba shi ke nuna cewa Allah ba zai baka babban lada ba a Allah zai baka ladar ka cikakka man amil salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba nan rinjayi ana nufin rinjayi ta hanyar yaki domin duk inda kaji ana batun rinjayi a cikin alqur'ani ghalaba an kawo zancin mu'minai to ana nufin rinjayi ne na yaki don rinjayi na hujja shi wannan tabbatacce ne ko mutum guda yake akan gaskiya duk duniya tana akan ƙarya Allah ya bashi rinjayi akan su ta hanyar hujja amma ta hanyar makami wannan lokaci lokaci ne yana yiwa wani lokaci ku ku samu galaba wani lokaci kuma su samu galaba akan ku fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada lada mai yawa kaga wannan yana nuna cewa in ka tafi an kashe ka ko ba haka ba to kana da lada mai yawa in kuma ka samu nasara kuma kana da lada duk kowanne daga cikin su kuma Allah ya kira shi al-husna shine mafi kyawu in an ce al-husna ba mai kyawu ba a'a husna mafi kyawu muannas ne na ahsan walillahi al-asma'ul husna sai Allah ya ce ma annabi ka gaya musu qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn kaga dai daga cikin biyu kuke jira gare mu ko ba ka ba ko mu ce wajen yaki mu ci shikenan sai ku shiru ba ku bayyana don kuna da tsoro inda kun ci kuka kare ni mu kashe an gane ko sannan kuma abinda suke jira in an karkashe ku su ji daɗi to kowanne Allah ya kire shi husnayayn mafi kyawu an gane ni kenan kai in ka tafi wajen yaƙi fi sabilillahi in dai don Allah zaka babu hasara in an kashe ka riba ce in ka kashe riba ce duk dai sai Allah subhanahu wataala ya baka lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda yake ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim yake cewa tadammana Allah liman kharaja fi sabilihi an gane ni Allah ya dauki alƙawli ya dauki lamuni ko takaffala Allah liman jahada fi sabilihi a cikin riwaya ta Imam al-Bukhari yake cewa Allah ya dauki alƙawali ya dauki lamuni ga wanda yake yaki ko ya fita don daukakar da kalimar Allah la yakhrujuhu illa jihadan fi sabili la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili ba afin din fi sabta shi sai daukakar da kalima Allah wa imanan bi kuma da imani da Allah ba wai ya fita don saboda wata bukata ba an gane ni saboda abin da ya samu musulmi yanzu ba su cin yaki saboda suna yaki ne don saboda wani abu ba daukar da kalima Allah ba yakin Filistin abin da ya sa bai karewa kullum ba a ce qadiyya Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa saboda a ce qadiyya Filistiniyya masallacin Qudus na musulmi ne ko ko na Larabawa ne ko na Filistinawa ne na musulmi ne amma kullum in za a taro sai a ce Larabawa su yi taro shi yasa ba za a ce nasara ba amma da ta koma qadiyya islamiyya da za a samu nasara ina fata an fahimce ni wa tasdiqan bi rusuli kuma ya fita akan gaskantar da manzanni na an gane ni fa huwa alayya zaminun Allah ce na dauki alkawali ga kaina gare ni an arji'ahu an udkhilahu aljanna in sanya shi a cikin gidan aljanna in ya mutu aw arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu koko in maida shi cikin gidansa cikin iyalinsa lafiya na'ilan ma nala duk abin da ya samu ko da ya samu duk abin da ya samu min ajrin na lada ta duniya an gane ni au ganimatin koko ganima wallazi nafsu muhammadun biyade manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce na rantse da wadda rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam take hannunsa ma min kalmin babu wani rauni shine kalmin kai hasara kafun tana da fatha lamun tana da sukuni alkalmu shine rauni aljurhu ma min kalmun yuklam ma min kalmin yuklamu fi sabilillahi babu wani rauni wanda za a yi ma wani mutum a cikin ɗaukakar da kalima Allah illa ja a yawmul qiyama face sai wannan mai raunin ya zo ranar tashin alkiyama ka hayatihi hina kulima sai ya zo kamar wannan tamkar kamar irin yadda aka mishi raunin wannan wurin ma'ana Allah ba zai dambale shi bai koma daidai sai a bar shi daidai inda anka soka mai mashi wannan wurin yana nan sai mi launuhu launu damin launin wurin abin da ke fita jini ne warihuhu miskun amma kamshin shi kamshin turare ne Allah ya bar wannan gabar bai mayar da ita ba sai an zo an tambaye shi me yasa wannan abin yake fita gare ka yace qutiltu fi sabilik kaga sai gaba sai shaida don Allah an ka kashe ka kaga shikenan ka samu sa'a shi yasa wani daga cikin sahabbai wani ke cewa wata rana za a wani yaki sai wani mutum yake cewa ya Allah ina roƙonka Allah ka sa a yi min raunin da zai zama towa shaida gare ni haƙƙin mutu ana gane cewa don kai an kai min wannan rauni ko da aka tafi wajen wannan yaƙi ya ce mutumin da yake addu'a shi wannan sahabin sai yana kallonsa ya ce wallahi yana kallonsa yana kallonsa ko da aka ƙare yaƙi ko da aka zo an sa takobi an ɗebe mai ta da lahanci da ta nan ya ce ko da zai zo sai ni iske shi mutane na kuka yana farin ciki ya ce shi da ma bukata sai ta biya an yi mai raunin da zai zama towa shaida gare shi ranar tashi alkiyama mu kuwa ga bukatar wannan bai so wallahi bai son ya samu matsala saboda ai an ka dan gucci hancin nan sai ce Allah yan matan zamani ba su sona inda ban da saban da hancin nan wallazi nafsu muhammadun bi yadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take hannunsa laula an wato an ya shukka kada al'amari yayi tsanani akan musulmi laula an ya shukka alal muslimin in ba da yake tsoron al'amari yayi tsanani ga musulmi ba ma qa'attu khilafa sariya taghzu fi sabilillah ban taba zamnawa ba bayan wata runduna wadda zan aika domin wani lokaci yana aikawa wani lokaci yana tafiya da kansa yace to in ba dinda ke jin tsoro ba in tsananta mu musulmai domin in an ga annabi ya fita waɗansu mutane ba su da sun fita yace wallahi da duk yakin da za a je duk wata runduna wadda zan aika ba zan zauna bayan ta ba sai na fita bayan fi sabilillah tagzu fi sabilillah wadda take yaki dan daukakar da kalmar Allah abadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har abada ba zan tsaya ba sai dai mi sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai matsalar walakin la ajidu sa'atan ni ban samun iko fa ahmilahum in dauke su babu makamai busu isa ba babu dawakai busu isa ba cewa wa'azi sai an samu kayan aiki gaba ɗaya sannan aiki aikin Allah bai zai yiwa ba don ko zamanin annabi wani lokaci abin da ya samu shine ake aiki da shi yana daga cikin abin da ya samu ka kasa in aka samu fitila malaman mu da suka gabata da fitila suke aiki akwai waɗanda a tibalbal sun kai aiki akwai waɗanda ba su samun ati balbal ga hasken wata suke rubuta littafai amma kai kana nan kana jiran sai an kawo AC bayan an kawo AC sai an kama kyamara saboda a ɗauka duniya ta gane ka sai an gidan rediyo sun zo sai an yi kaza wannan shi ke sa ba za mu iya aiki ba fara kaɗan kaɗan sai Allah ya taimake ka abin da yasa da kasashen mu na Afirka da kasashen musulmi ba mu samun ci gaba saboda ba mu aiki da abin da ke gare mu muna nan muna jiran abin da ke ga hannun wani guntun gatarinka in ji malam Bahaushe ya fi sari ka bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yajiduna sa'atan su kuma ba su da iko ba su da dawakai ba su da kayan yakin da za su tafiya ko ba haka ba wa shaqqa alaihim an yatakhallafu kuma wa yashqu alaihim an yatakhallafu anni su ko suna yana musu nauyi in fita ba tare da su ba za su iya ba wannan abin zai musu nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa wallazi nafsu muhammadun bi yadi na rantse da wanda rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take hannunsa lawadittu anni aghzu ni na yi burin in je in yi yaki an gane ni fi sabilillahi dan daukakar da kalimar Allah fa uqtal akashe ni thumma aghzu Allah ya rayar da ni sannan in tashi zuwa in je in yaki domin bai yiwa in an kashe mutum ya je yaki sai an rayar da shi kenan ina guri lawadittu kenan Allah ya rayar da ni thumma aghzu in je in yaki fa uqtal akashe ni kuma Allah ya sake rayar da ni thumma aghzu sannan in je in yaki fa uqtal akashe ni wannan yana nuna falalar shahadi wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gurin ya je yaki a kashe shi mu ko duk abinda muka gudu yanzu shine abinda ba su ayoyin jihadin ma sai America take da France wai da ayoyin nan na jihadi shine suke sa duniya ba su zama lahiya wai ka ji wai abinda ake kira kenan kwanakin baya na ji wai shugaban kasar Misra wai yana ya zo ko majalisar ɗinkin duniya ne da Amerika wai yana kiran ai ayoyin nan na jihadi ya kamata musulmi a san irin tsari da za a yi musu da tafsirin da za a yi musu da kaza da kaza baka cewa a cire su ko ko wani ya ce a'a ai shi jihadin nan Allah ya ce la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy kana so a barka ka sha dadi ko duk dadin da zaka sha wallahi sai ka sai kiyama in kana tsaya kai ma Allah aiki kai ma Allah aiki zan ce a ce jihadi bai yiwa sai dai in ba a samu sabubban shi ba jihadi yana da sabubba yana da dalilai alaran makaranta mana aya menene sabubban yin jihadi wa malakum la tuqatilun
wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخر ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله سبحانه وتعالى وما لكم من يساميكم استفهام توبيخ إن جمع جلالين tambaya ce Allah yake yi amma akwai wato zargi a cikinta kenan la mani alakum min alqital babu abin da ya hana muku je ku yaki malakum la tuqatiluna fi sabilillah don mi ne ba ku yin yaki don daukakar da karimar Allah alhali wal mustad'afina min rijal akwai masu rauni daga cikin maza wan nisa'i da kuma daga cikin mata wal wildan da kuma yara kankana akwai wata riwaya daga ibnu abbas yake cewa minan nisa'i kinnan mamarsa tana daga ciki alwildan shi kuma yana daga cikin su haka ko ba haka ba alladhina yaqulun waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqarya ya allah ka fitar da mu daga wannan alqarya adh-dhalimi ahluha waɗanda ma'abutanta azzalumai ne mutanen da ke cikin ta azzalumai ne kaga na adh-dhalimi ahluha na'at ne amma ba na'at lafzi bane ba haƙiƙi bane domin ya kamata a ce alƙaryati mace ce sai a ce azzalimati ahliha ko ba haka ba amma da yake ba na'at haqiqi bane sai a ce azzalimi ahliha mutanen ta su da an ka siffanta da wannan mutanen ta azzalumai ne waja'al lana min ladunka waliya Allah ka sanya muna daga gare ka waliyan majibincin lamari wanda zai taimake mu waja'al lana min ladunka nasira Allah ka sanya muna daga gare ka wanda zai taimake mu daga cikin mutane ina fata an fahimce ni kaga wannan yake nuna cewa Allah shi ke taimako duk wanda zai yi wani aiki sai Allah ya taimake shi amma kuma Allah ya sanya asbab waɗansu su zamanto su za su taimaka ma waɗansu kaga kafirce ma wanda ya taimaka ma kafirce ma Allah ne sai dai in ya umurce ka ka saba ma Allah to nan kada ka saba ma Allah don babu wata ni'ima wanda zai yi ma wanda ta kai ta Allah hashi da ba da ikon Allah ba zai taimaka maka ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah amma su sun ce Allah ya sanya musu nasiran mai taimako ba su ce Allah ya zo ya yaki da kansa ba don ba al'ada ba ce ta Allah ya yaki ka gane in Allah ta ce halakar da su ba sai an yaki ba wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khalidun ba dole bane amma wani ya zamanto sanadi ya shiga wani gidan aljanna kai yaki ka taimaki masu rauni Allah ya baka dukiya ka taimaka musu hanyar aljanna ce amma sai ka taskance dukiya Allah ya baka ilimi hanyar shiga aljanna kai wa'azi ka faɗi gaskiya ka karantar da mutane sai ka kundume abinka kai kunzugu kaga ka halaka domin hanya ce Allah ya baka ta samu aljanna mahaifanka na dare ka kyautata musu hanyar shiga aljanna ka kiya kana nan kullun adawa kake da mahaifinka wata uku ba kuma gadar kai da mahaifinka wata shidda kana da dukiya amma bai san amfanin dukiyarka ba abokanka sun san dadin dukiyarka waɗansu mutane da kuke ɗasawa da su sun san dadin dukiyarka amma mahaifinka wanda ya haife ka wanda ya samu ma dalili na a ce ma dan halal baka san tana yiwuwa lokacin da ya aiki ya yi noma da hatsi ko ko ya yi banshu na rijiya kwaso ya fito mai ga cinanu ya ɓata mi cinanu ya yi wahala shekara da shekaru ko je ya yi dandi ya samu kuɗi an ka haife ka kai yanzu ka samu kuɗi shi ne abin wulakantarwa gari ka subhanallah Allah shi muna mai kyau da haka dai a takaice wannan aya tana nuna cewa musulmi ya kamata su tashi su yi jihadi jihadin nan kuma ana yin shi lokacin da sai abubuwa sun tabbata la tatmahinna ila al-maratibi qabla an tatakamala al-adawat wal asbab kakkace kana son matsayi sai ka samu kayan aiki ka samu hanya ta yin aiki don haka ba a cewa kai a tashi aiki hadi dungurungum a zo ai mun kofar rago a halaka mu gaba daya dalilin kuma jihadi na musulunci domin su tura kullum suna cewa ai musulunci ya yatsu ne da takobi musulunci ya yatsu ne da makamai a'a ba gaskiya bane musulunci abin da yasa ake yin jihadi don mi don saboda daukakar da kalimar Allah subhanahu wataala don saboda a tsamike almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan mutanen da aka hana musu su yi ibada su cikin kwanciyar hankali sai a zo a yaki don saboda a bar su yi ibada su cikin kwanciyar hankali ko ba haka ba mutanen da suke son ba su san musulunci ba a zo a bar dama a yi wa'azi kasashen kafirai an hana yin wa'azi shi yasa ɗaya daga cikin malamai mu'asirin Abdulhamid Mahmud Tuhmaz yana da littafi ya sanya mai suna at-tafsir al-mawdu'i yace wannan aya tana nuna cewa ya kamata ga musulmin duniya su taimaki musulmi masu rauni inda akwai karancin musulmi a kasashen kafirai ya zamanto wajibi wannan aya ta nuna musulmin da an Madina su taimaka ma musulmin da ke da rauni a ina a Makka kenan wannan hukuncin alhukmu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adman duk lokacin da an ka samu wato hukunci ga illa sai illa ta samu duk inda musulmi suke in dai muna da karfin mu taimaka musu ba mu taimaka musu ba wallahi Allah zai tambaye mu da yawa daga cikin wato mutane da suke wa'azi a zamna ba a shiga ƙauyuka inda ya kamata a taimaki mutane ga dama a buɗe gidajen rediyo saboda masu wa'azi su saurara muna nan muna jiran sai wato Saudiya ta zaka ta buɗe muna gidan rediyo sannan ayi wa'azi ga mutane masu hali ba su yi muna jiran wa'azi sai dai turawa su shiga cikin daji bature ya hito daga New York ya zo ya zamna cikin kasashen mu na Afirka inda akwai sauro akwai komai ya yada kiristanci amma mu mu je mu dauki mota mu je mu yi wa'azi ba ai mustad'afina min ar-rijali wan nisa mun bar su kawai shikenan sun zan wato naman naman kristoci da kafirai wannan ba zai taba yiwa ba Allah zai tambaye mu ranar tashi alkiyama kaga dai wannan wajibi ne mu taimake su kuma asalin jihadi a taimaki al-mustad'afina min ar-rijal an shar'anta wato jihadi a musulunci ba don shirme ba a'a don saboda a taimaki mutane don saboda a gane munafiki a gane wanda ba munafiki ba ko ba haka ba wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladina nafaqu dan saboda a tashi mutane a gane wane ne nagari wane ne ba nagari ba wali yumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin saboda kuma a samu waɗanda su shiga aljanna su yi shahada wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin su ne dalilin da suka sa akin shahadi mu ba tsoro muke ji ba adh-dhalimi ahluha al-qarya wadda alƙarya azzalimi ahluha mutanen ta sune azzalumai ita ba alƙaryar ba ita ce azzaluma ba mutanen ta sune azzalumai shi yasa sai a danganta abu zuwa ga alƙarya amma ana nufin mutanen ta was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiquna was'alil qarya ka tambayi alƙarya suna nufin yaje ya tambayi garin garin Misra yace Misra mina na faru da Annabi Yusuf a'a ka tambayi ahlal qaryati allati kunna fiha Allah ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك كذا وكأي من قرية so da yawa da yawa daga cikin alƙaryu hiya ashaddu quwwatan ita amma fi qarhi min qaryatika allati akhrajatka daga alƙarya da ta fitar da kai ai ba ga maka fitar da shi ba sai Allah ce ahlaknahum Allah ce bai ce ahlaknaha ba wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمر أمرها خسرا التي أعد الله لهم كان متنا أجنبي التي أعد الله لها عذابا شديدا با القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا الله كسن يامنا ولي دقريكا وجعل لنا من لدنك نصيرا الله كسن يامنا متمكي دقريكا ما لم قارس وانا آية كرشي
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ما إيماني نجري إيماني نجسيا يقاتلون في سبيل الله سنعين ياكي دي دن أوكا كد كلمة الله سبحانه وتعالى shi yasa muka gaya muku muka ce duk wani yaki wanda za a yi in dai ba don ɗaukakar da kalimar Allah ba duk wani wa'azi wanda za a yi in dai ba don mutane su gane addinin Allah ba duk wata ciyarwa wanda za a yi in dai ba don mutane su gane wato addinin Allah ba aikin banza ne ake yi ina fata an fahimta duk wanda zai kawo wani aiki don saboda wata manufa aikin banza yake yi in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi don a gane addinin Allah shi ne abin da ake bukata ba don a ce kana da fasaha ba ba don a ce kana da murya mai kyau ba ina fata an fahimce ni ba don kuma ka cimma wani buri ba ka ja ma gidanku wani girma a ce ai dan wane ne ko jikan wane ne ko ko dan garin wane ne ko dan jihar wane ne ko dan kasar wane ne ko dan kabilar wane ne da haka haka yaki alladina amanu masu imani yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaki ne daukar da kalmar Allah walladina kafaru waɗanda na kafirta yuqatiluna fi sabilit taghut suna yin yaki ne dan daukakar da wato kalmar shaytan وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم da haka kalmar shaitan Allah ce faqatiru awliya ash-shaytan ko yaki waliyan shaitan ashe shaitan shi ma shina da waliyai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce inna kayda ash-shaytani kana da'ifa haqiqa kaidin shaitan ya kasance mai rauni wannan aya ba samu bayani ba irin yadda ya kamata amma an nuna min lokaci yayi nan zamu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah subhanahu wataala ya samu na cikin masu rayuwa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh